أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا بلدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu albarka barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai daraja da muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata majalisin da yake gudana a wannan masallaci na juma'a na tunawa da shehin musulunci shehin sunna a shekh abubakar muhammad gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na 26 kuma mun sha ruwa na 26 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan shekarar hijira alif da 446 wadda kuma ya dace da 26 ga watan Maris miladiya shekara duk wannan majalisi cikin yardar Allah madaukakin sarki yau shine majalisinmu na ƙarshe a wannan shekara kamar yadda muka sanar in Allah ya yarda yau ne za mu karkare mu ɗaure jalalaini sai Allah maɗaukakin sarki ya ara mana numfashi Allah ya sa muna da tsawon kwana muna karatu a cikin suratul ibrahim alaihi salam jiya mun fara karatu a cikin ayata mun yi karatu cikin ayata 47 48 yau malam zai karanto mana daga waɗannan ayoyi saboda alaƙarsu da sauran ayoyi da suka rage sai ya karanta mana zuwa ƙarshen sura sai mai bayani daidai gwargwadon yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu iko saboda kun sani yau muna da jawabai kamar yadda aka saba irin na rufewa haka za mu taɓa kaɗan sannan sai mu rufe muna roƙon Allah ta'ala ya mana taufiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ
هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما وليعلموا أنما هو إله واحد
جزاك الله خيرا بنجي تعالى يتي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار Allah ya ce, Kada ka taɓa tsammanin cewa Allah mai saɓawa manzanninsa alkawari ne, lallai Allah mabuwayi ne wanda ya fi ƙarfin kowa kuma ma'abocin ɗaukar fansa. Allah ya ce yau mutu baddalin ardu gairar arzi. Allah mai ɗaukan fansa ne ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba, wasu mawatu ranar da za a canza sammai ba waɗannan samman ba, wa barazu lillahi wahidil qahhar halittu za su bayyana ga Allah wanda yake shi kaɗai kuma wanda yake mafi ƙarfin bayansa. Waɗannan ayoyi guda biyu jiya mun yi karatu a kansu daidai gwargwado, amma mun koma musu saboda ayoyin gaba suna da alaƙa da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar da kuka sani ba, a canza sammai ba wannan sammai ɗin da kuka sani ba. halittu su bayyana wa Allah shi kaɗai wanda yake damu abin bauta alƙahar kuma mai rinjaye akan kowa Allah ya ce wataral mujrimina to a wannan ranar ne za ka ga masu laifi su ne mujirmai masu laifi za ka gansu yau ma'izin a wannan rana mukarranina a ɗaɗɗaure fil affadi a cikin maruruwa jam'in mari suna ɗaɗɗaure a cikin mari sarabiluhum min qatirani tabuwoyin jikinsu wato rigunansu na wato na, na, na, na tauyayyen man qatiran ne wa tamsha wujuhahum an-nar wuta kuma tana lullube fiskokinsu daga cikin yanayi da masu saba wa Allah wa ala ra'atihim al-mushrikuna wal kuffar wanda suke a safin farko cikin masu sabo mushrikai da kafirai sannan da sauran waɗanda suka zalunci kansu suka kauce wa tafarkin Allah Allah ya ce a wannan rana za ka gansu mukarranina a ɗaɗɗaure mukarranina wasu malaman tafsiri sun fassara shi da wato ɗauri irin na haɗa ƙafafu da hannaye a kan wuya a ɗaure a wuya. Kenan wannan sai zama ɗauri ne na shi mai laifin irin ɗaurin da za a yi masa. Za a daga muƙarranina daga tiran shi ne haɗawa, za a haɗa ƙafafunsa da hannayensa a wuyansa sai a sa katari sai a ɗaure shi ne mukarrani na fil asfar za ka ga mujirmai masu zunubi za ka gansu a ɗaɗɗaure an tanke ƙafafunsu da wuyoyinsu a cikin sarƙa sarabiluhum min qatiran tagoyin da ke sanye a jikinsu rigunan jikinsu su kuma da toyayyen man qatiran wasu malaman tafsiri kuma suka ce mukarramina yana nufin jama'a jama'a za a harhaɗa a ɗaure daga kiran za a haɗo wannan da wancan da wancan waɗanda suke da laifi iri ɗaya za a harhaɗo su sai a saka su a cikin mari ɗaya sai ya zama wataral mujrimina za ka ga masu aikin saɓo za ka ga masu saba wa Allah mukarranina an harhaɗa su an harhaɗa su gwargwadon irin laifinsu kowace irin zuga laifinsu iri ɗaya kowace irin zuga laifinsu ɗaya fil affadi a cikin mari mari shine ita ce sarƙar da ake ɗaura ake haɗa ƙafafu kuma ita ce anfa da hausa handcuff ita ce sarƙar da ake haɗa hannaye a ɗaure duk shi ne asfalt don haka masu laifi iri ɗaya za a har haɗa su a yi musu mari guda ɗaya ta yadda ba yadda za a yi wani ya fita ya sabbar gabansa wadda wannan fasar wato ta fi shahara kuma ta fi dacewa da siyakin mujirmai za ka gansu kuma ta fi kama da wulaƙanci irin na lahira ɗauko zugar masu zunubi iri ɗaya a yi musu mari gaba ɗayansu tafiyarsu bai ɗaya nahiyarsu bai ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya ce haka za a yi musu sarabiluhum Allah ya ce rigunan jikinsu kuma min kafiran daga man kafiran ne man kafiran suka ce wani mai ne baki wanda yake kama da kwalta mu'ana wanda yake kama da kwalta mai ne wanda yake da cin wuta ya fi fatar mutum cin wuta ya fi fata saurin karɓar wuta sannan kuma yana da zafi in ya karɓi wutar to baya rangwame sannan yana da wari wanda larabawa suna amfani da wannan mai wajen maganin cutar fata na dabbobinsu, raƙuma ko tumaki ko awaki suna jinya ta ƙazuwa ta ƙuraje, wannan man suke shafa musu su samu lafiya. To man sananne ne a wajen larabawa suna da shi, shi ne ƙafiran, to wannan man akwai irin na gidan wuta, wadda Allah maɗaukacin sarki ya ce da shi za a kwaɓa musu falmara, da su za a kwaɓa musu riga. fatar jikin nasu ba direct wuta za ta babbace ta ba, a'a ita fatar sai an mata makamashi wanda zai rika za ta rika ci akai-akai ba za ta mutu ba. So wannan man shi ne babulan fata, ga saurin cin wuta, ga ɗaukan zafi, ga wari, shi ne sarabiluhum min kafiran. rigunan da za a sa musu na man ƙafiran za a kwaɓa musu shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki wato waɗanda suka kafircewa ayoyinmu innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab Allah ya ce lalle waɗanda suka kafircewa ayoyinmu da sannu za mu shigar da su cikin wuta, duk lokacin da fatunsu suka narke, suka zazzaɓe, Allah ya ce, baddal na hundulu da zairaha, sai mu canza musu wasu fatun ba waɗancan ba, liyazukul azab don su ɗanɗani azaba. Kaga kenan, wato wannan ita riga da take kamar farmala da za a sanya musu ta kafiran, ita ce wacce take ƙone fatun. idan fatun sun lallace idan fatun sun rididdige to kuma sai a sake sauya wasu fatun a sake kwaba wannan kafira ne wa tabsha wujuhahum an-nar Allah yake wuta sai ta lullube fiskokin su lullubewan wuta ga fiskokin mujrimai shine dai abin da Allah madaukakin sarki ya ambata cikin suratul mu'minun talfaqu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalifun wuta tana kiraran fiskokinsu, wuta tana babbaka fiskokinsu, wahum fi haka suna halin masu wato yagaggun leɓa a cikin wutar jahannam saboda wuta ta babbake fiskar sai zama leɓen ma sun babbake haƙwaran sun buɗe kamar yadda babbakakken kai na dabba haƙwaransa suke yi idan an babbake shi to haka fuskokin ɗan wuta za su yi kuma ba a mutu ba kuma ba a mutu ka duba kan dabba idan an babbake idan aka ce maka bata mutu ba ya kake gani wani hali take ciki to in an mutu ai hutu ne to ta yaya Allah ya yi nufin azabtar da bawansa zai samu damar mutuwa in ya mutu ya kubcewa Allah kenan don haka zai babbake irin yadda kan dabba ke babbakewa kuma ba zai mutu ba la ya mutu fiha wa la yahya ba zai mutu ba ba zai rayu ba shine wa taghsha wujuhahum an-nar wuta za ta lullube fiskokin su Allah yace li yajzi Allah kullu nafsin ma kasabat Allah yayi haka ne domin ya sakawa kowace rai abin da ta aikata kullu nafsin bima kasabat rahina a wani wuri Allah yace kowace rai ita ce mai ɗaukar nauyin abin da ta aikata ita ce mai ɗaukar jingina na abin da ta aikata a wani wuri Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna Allah ya ce abin da ke sammai da abin da ke kasai duka na Allah ne liyajziya alladhina asa'u bima bima amilu Allah domin ya saka waɗanda suka yi sabo da abin da suka aikata na sabo wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine kai a musguna maka irin yadda kai shine li yajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna waɗanda kuma suka kyautata sai a sakanya musu da sakamako na kyautatawa Allah ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ai babu sakamako na kyautatawa sai kyautatawa wanda ya kyautata sai a kyautata masa lilladhina ahsanu al husna wa ziyada Allah ce waɗanda suka kyautata to suna da sakayya su ma ta kyautatawa daga Allah wa ziyada kuma Allah zai ƙara musu Allah zai ƙara musu daga wajensa Allah ka sanya mu daga cikin masu kyautatawa liyajziya alladhina liyajziya Allahu kullu nafsin bima kasabat domin Allah ya sakanya kowace rai da abin da ta aikata inna Allaha sari'ul hisab lalle Allah mai saurin hisabi ne saurin hisabi wasu malamai suka ce zai iya ɗaukan ma'anar hisabin Allah nan kusa yake ba nesa ba. Allah mai saurin hisabi ne, kar ka ɗauka cewa hisabin Allah yana nesa. Alƙur'ani ma ya ce, iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabin mutane ya karato musu, amma suna cikin sharholiya ko a jikinsu. Alhalin hisabinsu ya karato musu, ta wannan ma'anar wasu malaman tafsiri suka ce shine saurin hisabin Allah kar ka ɗauka cewa hisabin a nesa yake a'a kamar yau wasu malaman tafsiri suka ce inna Allah sari'ul hisab yana nufin Allah mai gaggawa mai saurin hisabi ne lokacin yin hisabin a lokacin yin hisabin iftawa da bismillah hisabi ba zai bai wa Allah wahala ba lissafi ba zai bai wa Allah wahala ba halittar ma bata bashi wahala ba balle duba aikin halitta ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida Allah yake da halittar ku da tashin ku ba komai bane a wajen Allah dawainiyar sa kaman yin rai ɗaya ne idan dawainiya ce halittar ku idan dawainiya ce tashin ku dan yin hisabi to dawainiyar bata wuce dawainiyar halittar kwaya ɗaya a cikin ku ba to kaga idan haka ƙarfin ikon Allah yake da cikar isarsa lissafin naku nawa yake a wajensa ayyukan da shi ya tsara su shi ya halicce su shi ya ba ku damar yi komai yana cikin ilimin Allah yaushe lissafin zai ba shi wahala ya bata masa lokaci da haka idan ta fiskar a irga ne a lissafa a tantance a fitar da hukunci wannan Allah maɗaukacin sarki yana yin cikin iftawa da bismillah idan ta fiskar cewa wannan hisabin da Allah yake faɗa kusa yake ba nesa yake ba alƙur'ani ya tabbatar da haka da haka duka fassara guda biyu za ta dace da wuri insha Allah ta'ala Allah ya ce hada balagun linnas to fa wannan sako ne zuwa ga mutane isar da sako ne zuwa ga mutane kuma shine aikin kowane annabi shine aikin kowane manzo ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka sauka zuwa gare ka daga ubangijinka idan baka yi haka ba fa ma ballanta risalatahu to baka isar da sakon Allah ba kowane annabi kowane manzo hakki ne akan sa ya isar da sakon Allah duka gaba daya baya daga cikin hurumin annabi ko manzo a ce ya ki isar da wani sako daga cikin sakon da aka aiko shi wannan wajibi ne akan kowane manzo kuma kowane manzo ya sauke wannan wajibi ba wani manzo da Allah yake tuhumar sa ko annabi da rabi a cikin sakon da ya bashi ya isa zuwa ga halittunsa to don haka alqur'anin nan da duk misalsalun nan da duk bayanan nan da duk faɗaitar wannan da tsoratar wannan Allah ya ce balagun linnas isar da sako ne zuwa ga mutane domin shi Allah baya yin azaba da isar da sako ba kuma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce ba ma yin azaba ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun tura ɗan saƙo ya je ya isar an samu labari kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun Allah ta'ala yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙarya ba hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina har sai ya aika wa wannan uwar wannan gari manzo ɗan saƙo wanda zai karanta musu ayoyinmu na shari'a ya kuma nuna musu ayoyinmu na halitta. Allah ya ce baya hallakar da alƙarya baya hallakar da al'umma sai ya tura musu a alƙaryarsu ɗan saƙo wanda zai karanta musu ayoyi ya nuna musu ayoyi hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina Allah ya ce wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah ya ce ba mu kasance masu hallakar da gari ba sai idan mutanen garin sun zama azzalimai da haka karon farko za a aiko idan an aiko sako ya iso yanzu ya rage ko su karba ko su ki karba idan sun karba sun rabauta idan ba su karba ba sun yi zalunci to daga nan kuma sai Allah ya hukunci da duk ya ga dama a wajensa shine hada balagu linnas wannan isar da saƙo ne zuwa ga mutane waliyun zaro bi kuma dan ai musu gargaɗi da shi ai musu gargaɗi a ja musu kunne a gaya musu aƙiba wato makomar abin da zai biyo baya idan ba su bi ba haka ba wanda za a kama shi ranar alkiyama a yi masa azaba kuma ya zo yana cewa bai sani ba babu mai ba da wannan uzurin ranar alkiyama idan an tuntubi kafirai azzalimai mujrimai fasikai munafikai idan an tambaye su manzanninmu ba su zo muku ba za su ce sun zo ba mun turo muku manzanni ba za su ce an turo ayoyinmu ba su zo muku ba za su ce sun zo kini an yanke hanzari an yanke hujja waliyun garu bihi dan ai musu gargadi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma dan su san kadai Allah shi ne kaɗai abin bauta guda ɗaya. Wal ya'lamu kuma domin su san annama huwa cewa lallai kaɗai shi ne Allah ilahun abin bauta wahidun guda ɗaya. Babu wani abin bauta wanda ba shi ba, kuma shi ne saƙon kowane annabi shi ne saƙon kowane manzo. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله Allah maɗaukacin sarki ya ce, Hakika cikin kowace al'umma mun aiki manzo. A ni'budullah da saƙon ku bauta wa Allah, wajtanibu tagut ku nisanci ɗagutu abin da ake bautawa duk wanda ba Allah ba. Ku nisance shi wannan shine saƙon kowane manzo, da haka saƙon kenan wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid. Don su san cewa abin bauta shine Allah abin bauta kaɗai وليذكر أولو الألباب كما دومين واتو ما سحنك لي تفعك دلو كتن دعك ذو أنا وعزي تولي ما سحنك لي وأن دا حنك لي سيكي مسو أنفاني تسوني ما سفعك سوى أكي نجي دا ما سحنك لي أنا وأن دا حنك لي كي مسو أنفاني إذا كتي كوانا دا حنك لي نبا ما هو كتيبا نبا to amma dukkan wanda ya ibin gaskiya hankalinsa bai masa amfani ba lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل suna da zukata zukatan ba su musu amfani ba suna da idanuwa idanuwan ba su musu amfani ba ba sa ganin gaskiya da su suna da kunnuwa kunnuwan ba su musu amfani ba ba sa jin gaskiya da su don haka da zuciyar da idon da kunnuwar sun zama gabbai ne kawai amma ba su amfani mai su ba amfani irin wanda Allah yake so don haka ba su cika alkawarin Allah ba amma wanda Allah ya yi masa hankali to shi ne wanda waɗannan gaban da sauran sassan gaban jikinsa suke masa amfani domin dukkan wanda gabansa suka tare suka yi masa sanadin tsarin azabar lahira to shi ne wanda gabansa suke masa amfani amma dukkan wanda gabansa ba su tare masa azabar lahira ba to wannan ya yi asarar gabbai ya yi asarar gabbai ya yi asarar hankali ‘yan uwa wannan shine ƙarshen abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon mu karanta a wannan shekara wannan sura suratu Ibrahim alaihi afdalus salati wassalam wannan kuma shine ƙarshen wannan sura kuma kasancewar wannan ya kasance ƙarshen surar ya sa muke ganin cewa sai mu dasa aya a nan saboda in ma za mu ƙara bai wuce zuwa gobe ba zuwa goben nan kuma a, a, a, ra- karatu ɗaya ne karatu ɗaya kuma bai wuci muƙaddima da bayanai akan sabuwar surar da ke gaba ba idan muka yi muƙaddima da bayanai na sabuwar sura kuma baɗi idan muka zo akwai buƙatar sai mun sake maimaita su domin mu fahimci surar don haka ba ma'anar mu shiga wata sura kuma a ce da mun yi bayanin ta rufewa zane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da muka yi na daidai abin da na yi na kuskure ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mani kuma kamar yadda aka saba akwai ah, jawabai da za a gabatar insha Allah ta'ala gabanin mai addu'a karshe da jawaban karshe insha Allah ta'ala wannan shine karshen je gabatar da karatu Allah rahma Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka tsawon kwana Allah ya sa baɗi a yi da kai ni kan ma Allah ya sa baɗi a yi da ni wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله ga Allah mahalicin samai da kasai majikan bayansa tsayayye a cikin lamuransa wanda yake hukunta abin da ya ga dama. Wanda ya san farko ya san ƙarshe, ya san abin da ya faru, ya san abin da bai faru ba, kuma inda zai faru ya san yadda zai faru. Allah mai tsarki da buwaya da ɗaukaka ya mana arziki da gata na sake samun hallara wannan majalisi mai albarka domin rufe karatun alkur'ani mai girma tare da fassara da muke a cikin wannan wata mai alfarma na wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah muna ƙara godiya gare ka godiya mara adadi godiya mara misali ka sanya mu cikin bayinka salihai ka sa domin ka muke yi ka tsarkake mana niyoyinmu ka biya mana dukkan bukatunmu bayan haka gabanin na je zuwa ga sauran bayanai ina amfani da wannan dama da tuna mana cewa wannan rana ta 26 ga watan Ramadan shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida mun sanya ta ranar rufe karatu tare da gidauniya ta tallafin marayu tunda ba mu kammala ayyukan waɗannan bayan Allah marayu ba don haka magana mu ta gidauniya tana nan Allah ya sa ‘yan uwa ba su sha'afa ba mai taro mai sisi kowa da irin damar da Allah ya hore masa da wanda ya zo da nasa da wanda ya rungumo sako daga waninsa muna mara balale marhabun sauran abin da ya rage na kwanaki a cikin wannan wata mai albarka a cikin waɗannan dareraku masu daraja a ce waɗannan bayan Allah mun haɗa ƙarfi da ƙarfe kuma mun fitar da su daga cikin wato damuwa da baƙin ciki ta rashin uba. Allah maɗaukacin sarki ya ba da ikon taimakawa. To, ina sa ran ɗan agaji sun ci gaba da bibiya suna karɓan wannan tallafi zuwa ƙarshen majalisinmu mu ga abin da Allah ta'ala zai sa a samu. Ƙarƙashin wannan gidauniyar marayu, kafin da wuce, zan yi amfani da wannan dama na yi mana wani albishir. Jiya da daddare, akwai wani amini na Alhaji Zaharaddin Aminu, bujiman jiya ne, da bara a nan idan ba ku manta ba, na faɗi wasu abubuwa a kansa. Akwai hidimar marayu da muke yi a can yankin jiya ɗaya. na yi musu tufafi, kayan sallah, maza da mata, dabara muka yi marayu ɗari biyu da wani abu bana kuma muna sa ran za mu yi marayu ɗari uku da hamsin tsakanin maza da mata wadda za a sama musu kayan sallah karkashin wannan shiri wanda da shi muke wannan shiri jiya muna tattaunawa sai ce yana bibiyan mu ya ga majalisunmu na karatun tafsiri gobe akwai rufe tafsiri akwai kuma gidauniya ta marayu na ce haka ne sai ce to ya malam za mu yi amfani da wata dama yanzu ina makka kuma ina tare da mai gidana alhaji balawunki ka san shi na ce ina jin sunansa amma ban san shi sai ce to mutumin kirki kuma zan sanar da shi malam za ka fi tunda ce Allah ya sanar da alheri yau da asuba sai ya sake sai ya kira ni sai ce min ya malam ina aka kwana na ce a gida a kan gado ya ce to a ƙashin gaskiya ya ce na zanta da mai gidana ya ji daɗin da na kawo masa wannan al'amari ya ce shi ma maraya domin ya tashi a cikin mareci tun yana shekara hudu yake rayuwar mareci a ciki ya tashi ta haka ya san ciwon mareci haka ya ce malam ga gudumawa da asusun marayu kimanin naira miliyan ɗaya miliyan guda naira miliyan guda a kwamitocinku na marayu a ci gaba Allah ya ba mu sa'a na ce to gaskiya wannan saƙon nawa ne da kaina ba zan yadda wani ya gabatar da wannan saƙon ba ni da kaina ba. Miliyan Na gaya muku a karatu, na ce muku Najeriya dalili ne, Najeriya garin dalili ne. Wannan bawan Allah, gaskiya tsakani da Allah. kamar yadda na ce wa amini na rujiman jiya da ban san shi ba ban san shi ba amma labarin alkhairansa ya iso min ta hanyoyi da dama ina da alaka da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina daraktan Sunna TV yana da alaka da shi ina da alaka da Professor Mansur Isa Yalwa yana da alaka da shi ina da alaka da Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giyaɗe yana da alaka da shi to ta hanyar su ina jin irin alkhairan da yake aiwatarwa a yankin Bauchi sai gashi bana na gani da aka zo wannan yankin ana raba abinci project na abincin mutum dubu a kowace karamar hukuma ka gani a asibiti ana ba marasa lafiya abinci karkashin foundation ɗinsa idan ya ba mu miliyan a hidimar marayu ba za mu yi mamaki mu alheri muke so alheri muke so kuma Allah alheri yake so Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya ku mummunai ku yi ruku'u ku yi sujada ku bauta ubangijinku ku aikata alheri don ku rabu Bahaushe yake alheri ga dambacci duk wanda ya zama mai alheri to zai kwana akan gadon alherinsa ya bacci wata rana wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita bukata irin ta musulunci a cikin sahabbansa wani dattijo dattijo wanda yake tafiya da kyar ya tashi bai ciwo kowa komai ba ya je gidansa sai gashi da dukiya rikiki-rikiki a hannu tana rinjayarsa ya zo ya zuba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce bakhi bakhi bakhi malu rabi cap cap cap yace kaga dukiya mai riba to shine abin da aka yi mana muna ta fama a turo dubu biyu a turo dubu uku a turo dubu ɗaya a turo ɗari biyar asusun marayu Allah madaukakin sarki ya sanya kowa a mizaninsa kowa yana alheri ne da iya abin da yake da shi innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga wajen waɗanda suka yi dominsa. Allah ka sa dominsa muke yi. Wannan bawan Allah ka faranta mana rai, kai ma Allah ya faranta maka rai. Waɗannan bayan Allah marayu da ka shiga cikin hidimarsu, Ubangiji Allah ta'ala ya shiga taka hidimar. Allah ya tsare maka abin da yake damunka. Allah ya tare maka abin da duk zai cutar da kai. Allah maɗaukacin sarki ya sa ka gama aikinka lafiya. Mu ma'aikacin gwamnati ne da bai gama aikinsa ba, amma an ce yana dab da ya gama aikinsa na gwamnati. Allah ya sa ka gama lafiya, Allah ya sa ka wanye lafiya, Allah ya ji kan iyayenka, Allah ya gafarta musu, kai ma Allah ya kyautata bayanka. Allah ya ƙara maka zuciya da ƙoƙari da himma ya maka tsawon kwana, kuma ya ƙara maka ƙwarin gwiwa kuma ya daɗa maka dukiya. Kuma Allah ya baka damammaki. mu kuma kofar mu abu da take in dai alheri ne zuwa ga bayin Allah waɗanda suke da bukata suke da cancanta to burin mu zama fila in Allah zai sa ka zama dalili da wani zai samu sharewar hawayensa wani zai samu maganin bakin cikinsa da damuwarsa to za ka yi fatar ka zama haka idan ba za ka iya ɗauka aljihun ka bar ba domin ba ka da shi to idan ku aka ce za a biyo ta hannunka kuma saƙo ya isa yadda ake so to idan kai burin wannan Allah ya maka wannan baiwa kayi rabo domin al'ummar mu tana da matsananciyar bukata da damuwa da talauci da yunwa da sha'anin babu yayi katutu a cikin al'ummar mu suna bukatar mutane masu amana suna bukatar mutane masu gaskiya wanda idan an ba da sako akai musu zai isa zuwa gare su wanda yana daga cikin abin da muka rasa a wannan zamanin yanzu Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi. Gaskiya bakina ba zai iya maka godiya ba sai dai mu haɗu yau idan Allah ya kai mu a ƙarshen dare. Ga wata naira dubu da ɗari biyar dubu biyu ne daidai ta shigo ita ma ta marayu. A ɗora ta akan miliyan. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Da haka an buɗe gidauniya sai a ci gaba da haɗawa ni kuma zan ci gaba da sauran jawabai na masu abin ku ku ɗauki wannan sai su ɗauke mun hankali na ita tuntuɓe jawabai kamar yadda aka saba jawabai na godiya jawabai kamar yadda aka saba jawabai na godiya za mu gabatar da godiya ta farko bayan godiya wa Allah maɗaukakin sarki, godiya zuwa ga ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna ta ƙaramar hukumar katagun kai ta jiha kai ta ƙasa baki ɗaya. Wanda da goyon bayansu ne da sahalewar wannan ƙungiya muka samu cimma nasarori na gabatar da wannan karatu. da tallafi da gudumawa da shawarwari. Allah maɗaukakin sarki ya taimaki wannan ƙungiya ya ƙara jaddada rahama ga magabatan cikinta waɗanda suke raye Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da gadigansu akan gaskiya da son aikin gaskiya. Allah ya ƙara haɗa kan kawuna, Allah ya ƙara haɗa kawunan mu, Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da nasarar dukkan abin da aka sa a gaba. shugaban wannan kungiya malam ibrahim atta sakataren kungiya malam lamare ya gabatar da jawabi a madadinsa allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi akwai kungiyar iman ta asibitin koyarwa da ke nan azare wadda da haɗin gwiwarta ne ake wannan karatu kun sani cewa tun da can karatun yana asibitin koyarwa ne tun yana smc azare sannan dalili ya dawo da karatun wannan masallaci amma tare da haka ana tare tare ake yi don haka Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana haɗin kai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tallafa mana ya ƙara taimaka mana membobin wannan ƙungiya ta iman da shugabanninta Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi gudunmawar ku da tallafin ku cikin wannan al'amari sannan akwai foundation na Bilal ibn Rabah Islamic Foundation wadda wannan foundation shine foundation da injiniya ko architect Usman Jibril yake jagoranta ya zo ya gabatar da jawabin maraba da baki shine chairman ɗinmu na wannan foundation idan ba ku manta ba bara daidai bayani akan wannan foundation na Bilal bin Rabah al-Habashi mun yi bayanin masallaci cewa lokacin mun azhar sashin ginin masallaci to amma al'amura sun tutura muka roƙe ku mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da yawun mu mai albarka mu roƙi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin wannan masallaci to cikin yardar Allah madaukakin sarki da sauƙaƙewarsa da horewarsa masallaci yanzu ya wuce linta, ya wuce rufi, ya wuce tayal, ya wuce kofa, ya wuce window, ya wuce POP, ya wuce wayarin, ya wuce, ya wuce, ya wuce. Ina sa ran insha Allah ta'ala nan ba da jimawa ba muke sa ran za mu gayyace ku wato tururuwar buɗe wannan masallaci a matsayin katafaren masallacin juma'a tare da markazi na musulunci a cikin wannan gari namu na azare a unguwar bidawa in Allah maɗaukakin sarki ya yarda. Kwamitin wannan masallaci masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da muke karatu a cikinsa ba za mu manta da ku ba, gudumawa da kuka bayar wajen ganin cewa wannan masallaci komai ya daidaita don wannan karatu ya gudane da ya kamata kama daga lantarkinsa da kayan sautinsa da abin zamansa da harabarsa da duk abin da wannan karatu yake bukata Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma Allah ta'ala ya rubuta mana duka a mizaninmu na kyawun ayyuka a sannan akwai da kyawun wannan masallaci wanda muka saba koyaushe idan ana karatu za ka samu da su ake zama irin su malam abdullahi a tafowa Allah ya ƙara rayuwa albarka Allah ya ƙara maka lafiya dattijo a sunkuye amma karatu ba ma na tafsir ramadan ba duk karatun da muke da shi ake yi za a ɗauko shi a kawo shi za a ɗauke shi a mai shi yana da wannan ƙoƙari matuƙa tare da cewa shi ma babban malami ne eh shi ma babban malami ne na yi makwabtaka da shi lokacin da nake zuwa garin nan ina cirani na yi tafsiri na koma to na yi makwabtaka da malam abdullahi a tafowa masallacinsa nake sallah yana mana tafsiri yana mana wa'azi da nasiha na ƙadu da shi sosai allah ya saka da alkhairi amma malintarsa bata hana ya zo ya lankwashe kafa a gabana ina ɗan yaro jikansa ya ce zai ɗauki karatu ba alhaji mahadi wadda makwabci ne na wannan masallacin kuma tsayayye ne a cikin wannan kwamiti za mu manta da kai ba Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi da sauran mambobin wannan kwamiti wadda saboda lokaci za mu takaita ambaton kowa da kowa addu'a ce Allah madaukakin sarki ya sani ya san abin da ke cikin zukata muna roƙa muku Allah madaukakin sarki ya kyautata muku ya kuma inganta muku ya dadada muku rayuwarku akwai Alhaji Aliku Muhammad Kankani da tawagarsa waɗannan ba iya dattawan masallaci ba ne ba wato dattawan masallaci ne kuma aminan masallaci saboda gudumawarsu a wannan masallacin da wannan karatun gudumawa ce irin wadda ba za mu iya lissafa ta a nan take ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarku Allah ya sanya albarka cikin dukiyarku Allah ta'ala ya ƙara tsare ku gabanku da bayanku ya tsare dukkan fituna ya tsare dukkan sharri kuma Allah ta'ala ya kyautata iyali ya inganta su ya hana ku abin da duk zai cutar da ku ya sada ku da dukkan alkhairin duniya da lahira kai da dukkan sauran waɗanda suke abokan tafiyarka ‘yan agaji waɗanda kullum suke faɗi tashi gaban masallaci da bayansa da gefen masallaci kudu da arewa gaba da yamma suna kula da shige da fice da ababen hawa da tsare-tsaren aminci da security wannan majalisi har Allah ya sa a tashi shi yau mun kare wannan karatu ba mu ji dai wani rahoto mummuna ba dangane da wato shige da fice na wannan karatu tun da aka fara ba wani mummunan rahoto ko na sata ko na faɗa ko na rauni ko na ko menene wanda ba za a ji daɗinsa ba babu shi sun kasa sun tsare cikin yardar Allah da taimakonsa Allah ya ba ku nasara cikin aikinku Allah madaukakin sarki ya rubuta muku ladanku ya sanya ku cikin yan aljanna ya ƙara muku hakuri da juriya akan aikinku Malam Abdul Qadir Hizba wanda shi ma yana tare da yan agaji wanda yana daga cikin waɗanda kafin na zo sun zo kuma yana tsaye kikan har riga yake gyara mu baya sai ya ga nayi gumi baya son ya ga karin hulata ya goce baya son ya ga rigata ta yi kaza Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya ka da gidan aljanna ba za mu manta yan dauke dauke ba amma daukan karatu su malam Aminu Baffa malam Adamu Garba da malam Salim Yaya da su malam Danso Ango da sauran majmu'arsu waɗanda suke ta wannan hidima ba dare ba rana a ɗauka a hoto a ɗauka a audio a je kuma a gyara a kintsa shi ina muku albishir da cewa wannan hidimar da kuke yin ku ji a ranku tana cikin hidimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tana bin mutum har kabarinsa hidima ce wa ilimi bai takaita iya mai ilimi bai bayar da ilimi ba ya hada da duk wanda ya bada gudumawa ta ilimi ya yaɗu aka amfana kuma kuna cikin masu ba da gudumawa ta ilimi da yaɗa shi ku ci gaba da daɗi ba daɗi da data ba data da kuɗi ba kuɗi duka da yunwa an ƙoshi ku ci gaba kuma aljanna kuke nema kowa da irin hanyar da yake neman aljannarsa ku yi koyi da sahabbai sun nemi aljanna a cikin rana sun nemi aljanna a cikin inuwa sun nema a cikin yunwa sun nema a cikin ƙoshi har Allah madaukakin sarki ya kai su yadda suke bukata Allah ta'ala ya muku jagora Allah ya taimake ku akwai hadamai na wannan karatu a malam ibrahim mai ruwa wanda duk shekara shi ne wanda da mun zauna zai miƙo mana ruwa kuma da an gama karatu zai miƙo mana ruwa Allah ya shayar da kai ruwan alkautara tare da mu Allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi kuma wannan ruwa shi gudumawarsa ya mika wani kuma ya ɗauki nauyin kawo ruwa. shi kuma ruwan yake kawa baya gajiyawa sai ake ce mun mayo ai cikin masallacin ma wani bawan Allah ya dauki nauyin shan ruwa za a kawo fiye wuta a raba shi kuma har sai ya saura kuma baya gajiyawa kuma kullum waɗannan bayin Allah Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah ya rubuta muku a mizanin ku na kyawawan ayyuka zan yi amfani da wannan dama na yi godiya tare da sanarwa cewa wannan karatu namu mai albarka ana sanya shi a gidajen rediyo guda uku waɗanda na sani BRC FM Azare da kuma Hamdala FM a garin da ke garin Daura da kuma Nagari FM da ke birnin Kebbi. Karatunmu da ake sanyawa a BRC FM Azare ɗaukan nauyin Foundation na Bilal bin Rabah al-Habashi shi ya ɗauki nauyin wannan karatunmu da ake sawa a Hamdala FM da ke garin Daura jihar Katsina shi kuma wani abokin karatunmu ne Malam Ibrahim Gantsa ya ɗauki nauyin sanya wannan karatu kullum ake sanyawa a can ana saurara. Shi kuma birnin Kebbi na gari FM da ke jihar Kebbi shi kuma wani amini ne a Ubangida a Alhaji Aminu Shu'aibu garkuwan ka'oje kuma ciyaman ya ɗauki nauyin sanya wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi. Jakadan wannan karatu musamman na nan BRC Honorable Usman Ali, Allah ya saka maka da alkhairi, wanda baya gajiya baya kosawa shi ne ya ɗauki alhakin bibiyan wannan karatu da kyansa ko rashin kyansa. da cikarsa ko rashin cikarsa da katsewarsa ko rashin katsewarsa duk ko menene yake yi yana bari idan lokacin karatun nan yayi dan ya san wani hali ake ciki yana bibiya shi ya dauki wannan nauyi Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah ya jiyar da kai alkhairi a waɗannan gidajen rediyo muna yi musu fatan alkhairi Allah ta'ala ya dawo da alkhairi a waɗannan gidaje Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ya ya, ya ƙara faɗaɗa muku damamakinku kuma ya ba ku ikon wato gabatar da ayyuka na alkhairi irin waɗannan har ma fiye kuma Allah ya sauƙaƙe muku abin da da yake muku wahala shugabannin waɗannan gidajen rediyo Allah ta'ala ya biya ku ya saka muku da alkhairi akwai sautul hikima rediyo ba shakka akwai sautul hikima rediyo na intanet wadda ni ma nakan kunna na saurara su ma waɗannan bayan Allah suna sanya wannan karatu Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ta'ala ya haɗa mu baki ɗaya a cikin lada sannan akwai waɗansu mata dattawa waɗanda suke hidimar sharar wannan masallaci ba ji ba gani Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi sharar masallaci babban aiki ne domin ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi labarin mai sharar masallacinsa da bai ganta ba aka ce masa ta rasu yaushe ta rasu suka ce jiya da daddare an yi jana'izar ta yake an yi suka ce an yi me yasa ba ku tashe ni kun gaya mani ba suka ce ya ma'aikin Allah ai mun gano ma za mu iya dan wanta kan dai ai ba sai an tashe ka akan ta ba sai ya ce to dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta ya je har makabartar ya tsaya kan kabarinta ya sallace ta alaihi salatu wassalam tana sharar masallaci Allah ta'ala ya ba ku lada irin nata ya ba ku matsayi lada na matsayi irin nata sannan daga kusan ƙarshe akwai alaran mana malam ibrahim mahmud as-salafi wanda ya tashi daga lokacin da ya gama ba mu ayoyi sannan akwai malam rabilu shi kuma da yake gefe na wato wanda yake kwatance da bayani wa masu larurar ji da magana a wannan majalisi Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi duk lokacin da na zauna za su zauna da haka ban fi su da yawan mintuna ba ban fi su da yawan lokaci ba sai dai na fi su da yawan surutu kai shi malar rabil ba ma fi shi da surutu ba arama ne ma zai ban ɗan kaɗan ya shiru amma malar rabilu shi duk abin da na faɗa shi kuma yana yi da hannu kaga ban fi shi magana ba domin abin da duk na faɗa shi ma ya faɗa Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya sa baɗi ma mu yi tare zan yi amfani da wannan dama na yi godiya ta musamman zuwa ga shugaban ƙaramar hukumar katago alhaji yusuf babayo zaki ƙauran azare wato wannan bawan allah ya karrama mu ya mutunta mu ya daraja mu kuma mun ji daɗi kuma muna maka addu'a da fatan alkhairi ya ziyarci wannan waje namu na karatu har ma ya yi jawabi. Kunya ta sa ni yau ban neme shi ba, saboda rufe karatunmu nan an yanke shawarar rufe shi yau jiya a makare, shirye-shiryen gayyata bai yi wata yau, kuma sai da rana wajen azahar kuka ce bayan azahar. Mutum kamar shugaban karamar hukuma babban mutum irinsa, ka ba shi short notice ka ce kana gayyatarsa, don baka san irin ayyukan da suke gabansa ba, ne ina ganin gwanda ka zo kai masa godiya akan ka ce masa a irin wannan lokacin ina neman ka idan da kuskure a yafe mu amma dai wannan shine tunanin da muka yi amma zuciyar mu tana tare da kai mun ji daɗin ziyararka da kuma gudumawarka da ka bayar Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da zuciyarka akan daidai ya ƙara baka mashawarta na ƙwarai kuma Allah ya amintar da karamar hukumarka Allah ya sa ka gama mulkinka lafiya kuma Allah ya sa ka fa haka muna maka fatan alkhairi sannan house member honorable zakariya sale mai gero shi ma ba za mu manta da shi ba saboda shi ma ya ziyarci wannan majalisi namu har sau biyu a cikin wannan watan a wannan shekarar sau biyu kuma duk wanda ya yi sai ya ba da gudumawa na marayu na to sau uku kenan tunda yau ma ya turo ya turo sako yau ma ya turo sako a ba a ran ma shadda na da ni Allah ya saka da alkhairi to a ran ma sai ya zabi tasa in ya gama zaba sai ya bar mu mummunar Allah ya saka da alkhairi muna godiya kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara amintar da ku kuma Allah ya biya muku naku bukatun ya idda nufi muna maraba da godiya zuwa ga manya-manyan bakinmu muna tare da shugabanni na ƙasa a wannan waje waɗanda Allah ta'ala ya ba su ikon halarta mai girma uban domin katagun Allah maɗaukakin sarki ya ba shi zarafi da dama ya sahale masa ya halarci wannan majalisi Allah ta'ala ya mai da ka gida lafiya kuma Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya ƙara maka tsawon kwana Allah subhanahu wa ta'ala ya magance maka abin da duk ya dame ka mun gode da jawabai gwalagwalai da kai mana da shawarwari da ka bamu da kuma nasiha sannan haka akwai hakimin kasar katagun injiniya magaji abdulkadir wadda bai samu damar zuwa ba wadda dakacin kafin tatari alhaji abubakar abdulkadir shekarau ya wakilce shi kuma gabatar da jawabi a madadinsa muna amfani da wannan dama wajen nuna godiyarmu da farin cikinmu da fatan alkhairinmu zuwa gare ku da girma sarki mun yi farin cikin ziyararka ya ziyarci wannan majalisi ya zauna da shi aka karatu wannan rana har aka tashi Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi rashin halarka ka yau ba zai zama aibu ba ko kaɗan ba zai zama aibu ba Allah ta'ala ya ƙara dafa maka ya ƙara baka ikon sauke nauyin da ya ɗora maka wakilinka Allah ta'ala ya mai da kai gida lafiya Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi karokin katagum Alhaji Abdulkadir Ali Shira yana tare da mu a wannan waje duk shekara da shi muke rufe tafsiri tun lokacin muna a tsohon waje na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa kuma har yanzu duk shekara da shi ake wannan taro Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya taimake ka Allah ya iya maka abin da ba za ka iya ba Allah ya sauƙaƙe maka lamuranka Allah ya baka ci gaba a cikin rayuwarka za mu yi amfani da wannan damar mu yi godiya zuwa ga masarautar Katagum Emirate Council Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki wannan masarauta mai martaba sarkin katagun Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya dafa maka ya taimake ka Allah ya haɗa maka kan talakawanka wannan yanki naka Allah ya ƙara amintar da shi da zaman lafiya kuma Allah ya maka tsawon kwana kuma Allah ya saka gama lafiya Allah ta'ala ya kyautata bayanka Allah ya haskaka maka kallonka da jinka muna godiya sosai da yadda kuka sauƙaƙe mana rayuwa tare da ku muna cikin aminci da kuma kwanciyar hankali muna addu'o'i da fatan alkhairi zuwa ga sauran jama'a kafin ni ni ne na ƙarshe masu sauraro maza da mata ‘yan uwana waɗanda ku ne alherin wannan wajen duk wadda zai yi magana a gaban jama'a yawan jama'a da nutsuwarsu da fahimtarsu yana ƙara masa samun damar yin bayanin abin da yake so ya faɗa. Babu abin da zan ce muku sai alheri. Kuɗin nan abokan tafiya ne abokan alheri. Kamar yadda shugabanninmu suka faɗa galibi a nan matasa ne, amma nutsatsun matasa ne. Duk da dai akwai ƙarancin hula, amma farashin hula bai hana nutsuwa ba. A nutsa suke kuma alhamdulillahi cikin kwanciyar hankali. babu harguwa ba hayaniya kuma idan muna karatu ina fahimtar cewa ana ganewa masallaci jiyon jama'an nan yakan nutse shiru kowa yana jin abin da ake faɗa ni ba na gane cewa ba bacci ake ba sai lokacin da na yi ban kwana za a tashi to idan na ji an zabura an yi kabbara sai na ce au ashe ba bacci ake ba ashe tsabar sauraro ne akan shiru kowa kamar an sa masa tsuntsu a kansa Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah yadda ya hada mu anan ya hada fiskokin mu aljanna ina kaunar ku saboda Allah domin idan babu ku to ba zai yi ne wannan karatu ba ku ku ne ga ta karatu idan babu ku to abin da na sanin sai dai in ya sha ciki na domin ba zai yi komai ne aiki da shi ba nakan faɗi abin da ni ma ban yi aiki da shi ba kukan yi aiki abin da abin da ban san ma kun yi aiki da shi ba kukan rigaye ni aiki da abin da na faɗa ni ma ban rigaye ku aiki da shi ba kunga ku ne gatata don haka Allah madaukakin sarki ya ƙara haɗa zukatanmu kuma ya ƙara mana fahimtar juna kuma Allah ya ƙara mana fahimtar addini sannan a ƙarshe sai ni Allah ta'ala ya ji kan iyayena Allah ya gafarta mahaifiyata mahaifina da ya tsufa Allah ta'ala ya bashi ya ƙara masa ƙwarin gwiwa da lafiya ya bashi zuciya mai kyau kuma Allah madaukakin sarki ya tsare masa tunaninsa da fahimtarsa ya tsufa cikin kyakkyawan tunani cikin kyakkyawar fahimta Allah ya tsare masa dukkan abin da zai cutar da shi Allah ya magance masa abin da yake damunsa sauran iyayen mu baki ɗaya wanda suke raye Allah ta'ala ya kara musu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu muna da baki kamar yadda muka saba wanda suke zuwa daga giyaɗe yayyena da ƙannena da abokaina wanda suke yin motoci da mashina suke shigowa saboda wannan taro duk yadda muke ganin taron yana, yana yin dare da su ake wannan daren kuma a haka suke juyawa su koma kuma yanzu ma haka mun gaisa da wasu kafin na shigo kuma ina da tabbacin da yawa suna nan a waje sai na fita za mu gaisa da su Allah ta'ala ya mai da ku gida lafiya ubangiji Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya nuna mana na badi sannan ga sakonni an kawo kafin mu karkare akwai gidauniya ko to ana sa ana jefawa ba za mu yi addu'a ba sai an ko ya kuke gani to jama'a ga dukiya ta zo ga kuɗi ga kuɗi ga kuɗi nan ma ga kuɗi nan ma wasu kuɗin ne nan ma wasu ne nan ma wasu ne duka daga bayan Allah kuma na san na asusun marayu ne a sanya su asusun marayu Allah ya saka da alkhairi waɗanda suke da bukatar addu'a ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya shiga cikin lamuransu akwai waɗanda sun rubuto akwai waɗanda sun bugo waya marasa lafiya ne Allah ka ba su lafiya akwai kuma waɗanda matsaloli ne irin na rayuwa matsaloli ne irin na wato zamantakewa ta gida Allah maɗaukacin sarki ya shawo muku kan gidajenku. Allah ya ba ku mafita cikin dukkan abin da ya ɗaure muku kai. Ko waɗanda suke da matsalolin haihuwa Allah ta'ala ya ba ku haihuwa. Sai masu matsalolin tarbiyyar ‘ya'ya Allah ta'ala ka shirya mana ‘ya'yanmu baki ɗaya. Akwai masu matsalolin rikicin aure Allah ka daidaita mana aure rikinmu. Gaba da zaman lafiya a gidajenmu. Gaba da aminci a gidajenmu. Allah ka ba mu abin da za mu ciyar da matayenmu da ‘ya'yayenmu, Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu, marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya, lafiyayyinmu Allah ka ƙara musu lafiya, mu da muke neman karatu Allah ta'ala ka ba mu karatu mai amfani, ya Allah ka amfanar da mu abin da ka ilmantar da mu, ya Allah muna roƙonka albarkarka da amincinka, wannan ƙasa ta mu Allah ka sanya mata albarka, Allah ka sanya mata aminci, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ya Allah ‘yan uwanmu da suke Filistin, suke cikin wani mummunan hali marasa lafiya da mata da yara ƙanana da jarirai ba su ji ba ba su gani ba ya Allah ka jarrabe su da shirin Yahudawa Allah madaukakin sarki ka san halin da suke ciki ka fi mu san su ka fi mu sanin halin da suke ciki Allah ka shiga cikin lamarin su Allah kai musu maganin makiyan su ya Allah ka kawo musu saukin wannan masifa ya Allah matattun su ka sa sun yi shahada marasa lafiyan su Allah ka ba su lafiya jariransu Allah ka sa masu ceto ne ya Allah ka bada zaman lafiya a wannan yanki ya Allah ka fi mu san wannan yanki ya Allah wannan yanki ka sanya masa albarka yanki ne da kai annabawanka yanki ne da kai manzanninka ya Allah ka bibi al'amarin wannan yanki ya Allah ka ba su zaman lafiya ka ba su kwanciyar hankali sasannin garuruwanmu kan hanyoyinmu jejinmu gonakinmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya nomanmu Allah ka sa mata albarka ayyukanmu Allah ka sa albarka kasuwancinmu Allah ka sa albarka sana'o'inmu Allah ka sa albarka zuriyarmu da iyalanmu Allah ka sa shiryarka da albarkarka Allah ka shiri samarinmu Allah ka shiri ƴan matanmu Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka ɗora hannayensu akan daidai ka ba su mashawarta na kwarai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين وجعلنا لك ذاكرين وجعلنا لك عابدين وجعلنا لك مخبتين أواهين منيبين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم